إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya dawo da rayuwarmu wannan rana wanda rana ce da muke zama a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da marigayi a shaikh abubakar mahmud gumi a nan cikin garin azare domin gabatar da tunatarwa da kuma karatu domin neman dacewa da kuma guduwa tare da kuma tsira tare bayan kammala littafinmu da muka ɗau shekaru biyu muna karantawa littafin ainihin uturuk atharan qabla rahil sati kamar biyu zuwa uku da suka wuce to cikin ikon Allah mun sako wani littafin don ci gaba da karantawa da kuma ci gaba da tunatar da junanmu gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu domin samun kaso da rabonmu a cikin wannan addini na musulunci da kuma ba da gudunmawa gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya hore mana. To bayan mun kammala mun yi nazari wani littafi za mu saka daga bayan muka cimma matsaya akan mu sanya wannan littafi wanda shi ma yake magana akan abin da ya shafi mu'amala da kuma ayyuka na kwarai wanda za su sadar da bawa zuwa ga dacewa da samun rabo a gaba ga Allah maɗaukakin sarki wanda littafin sunansa khutuwatun ila sa'ada khutuwatun ila sa'ada wato tattaki ya zuwa ga katari da kuma dacewa da samun farin ciki da rabo a ainihin duniya da lahira wanda malamin musulunci ɗaya daga cikin malamai na wannan zamani dr abdul muhsin ibn muhammad al-qasim ɗaya daga cikin malamai kuma masu hudu ba a masallacin haramin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke garin madina ya rubuta muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da za mu karanta a cikin wannan littafi ya ba mu ikon karanta daidai da kuma yin aiki da daidai bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahma mai jin kai al-muqaddima gabatarwa alin zai gabatarwa akan abin da ya shafi littafinsa da wasu abubuwan da suka jashi zuwa ga rubuta wannan littafi a takaice da kuma irin salon da ya bi wajen gabatar ko rubuta wannan littafin nasa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin tsira da aminci su tabbata a bisa ga shugabanmu kuma annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da alayensa da sahabbansa gaba ɗayansu amma ba'du bayan haka malam yace fa hadhihi muqtadafatun mukhtasara fi mawdu'atin mutanawwi'a wannan littafi da yake gaba gare ka mai karatu da kai mai sauraro malam ya ce muqtatafatun wasu ainihin tsince-tsince ne na tsinto kuma mukhtasara takaitattu ya ɗaɗɗauko ne ya tsintsinto a cikin wasu manya-manyan littattafai tsare-tsarensu da kuma yanayin yadda suka gabatar da littafin nasu fi mawdu'atin mutanawwi'a a cikin mawdu'o'i topics topics mabambanta tu'inu al-'abda 'ala al-wusuli ila shati'i sa'ada wanda wa'annan topics ɗin da abin da ke cikin littafin za su taimaka wa bawa wanda yake neman dacewa wanda yake neman haduwa da Allah maɗaukakin sarki lami lafiya za su taimaka masa wajen kaiwa zuwa ga gabar ainihin katari ba katari na kaduna ba da ta sun san katari in an ce katari karo wani ya taba zuwa kaduna ya ji akwai katari ya tsamman wancan katarin wancan katari ne wannan kuma katari shine dacewa da samun rabo da kuma ainihin cin nasara a rayuwar duniya da lahira malai ce wa qad sammaituhu haqiqa na ambaci wannan littafi khutuwatun ila sa'adati tattaki zuwa ga sa'ada dacewa mu'tasiyan fi dhalika bima sara alaihi al-a'immatu al-a'lam fi mu'allafatihim ina mai koyi a cikin haka cikin rubuta littafin nawa a bisa abin da manya-manyan jagororin masana suka tafi a kayi cikin rubuce-rubucensu kamar wa kabin alƙayyim fi kitabihi kamar ibn alƙayyim babban almajirin ainihin ibn taimiya a cikin littafinsa alfawa'id da kuma wa bada'i alfawa'id da kuma bada'i alfawa'id وابن الجوزي في صيد الخاطر da kuma littafin ibn al-jawzi wanda shi kuma a cikin littafin nasa na saidil khatir wabni hazmin fi mudawatin nufus da kuma ainihin littafin ibn hazm wanda ya yi wa suna da mudawatin nufus wannan littattafai ne da suke magana akan yadda mutum zai gyara zuciyarsa ya tsarkake zuciyarsa har ya zamanto yana bauta wa Allah maɗaukakin sarki da kyakkyawar manufa da kuma neman dacewa da haƙiƙanin yaƙini cewa in ya tafi akan tsari da Allah maɗaukakin sarki ya tsara masa ya zo ya rayu a kai tabbas zai samu dacewa ranar da zai haɗu da Allah maɗaukakin sarki as'alullah an yanfa'a bihi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da shi wannan littafi wa an yaj'alahu dhukhran lana fil akhirah kuma ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan littafi ya zama tanadi gare mu fil akhirati a lahira da za mu je mu tarar da ladansa daga kan shi marubucin littafin da ainihin wa'anda suka ɗauki nauyin yadawa da bugawa da wa'anda suke karantar da littafin da wa'anda suke sauraron karantarwar littafin sallallahu ala nabiyyina muhammadin Allah ya daɗin tsira da aminci a bisa annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi da alayensa wa sahbihi ajma'in da ainihin sahabbansa gaba daya as-sa'adatu malam yace abin da ake nufi da as-sa'ada idan aka ce as-sa'ada me ake nufi shine yace haqiqatu as-sa'ada menene haqiqanin sa'ada idan aka ce sa'ada da farko dai kalmar sa'ad au sa'ada asalin kalmar daga sa'id ne shine misalinsa Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana shi a ainihin cikin alkur'ani cikin suratu hud aya ta ainihin 96 da Allah yake bayani akan halin da bayi za su shiga ranar alkiyama Allah ya ce yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni ranar da zai zo idan yinin ya zo la takallamu nafsun illa bi iznihi babu wani rai babu wata rai da za ta yi magana a gaban Allah maɗaukakin sarki sai da izinin Allah maɗaukakin sarki. Ranar alkiyama kowa yana tsaye a filin alkiyama ba wanda ya sai yi magana, kamar yadda hadithi ya zo daga annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama a filin alkiyama babu wanda zai yi magana illar rusul sai annabawa, su ma kuma ba magana suke ba addu'a suke yi, suna addu'a suna Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, su ma addu'a suke yi, to wanda ba su ba ikon hakan ma da izinin hakan babu. La ya takallamuna illa man adina lahur Rahmanu, ranar alkiyama bayi suna tsaye a filin alkiyama ba wanda yake magana, kowa ya yi shuru, ya yi tsit. yana ainihin jiran wani hukunci wani umarni za a bayar ya bi ba su yin magana sai wanda Allah maɗaukacin sarki ubangiji mai rahma ya yi masa izini wa ƙwala sawaba kuma ya tashi maganar ba zai faɗi magana ba face magana ta daidai duk abin da yake bakinsa bai isa faɗa ba sai abin da yake daidai bai sai ya ƙarya ba bai sai ya kwana ba bai sai ya lauye ba abin da zai faɗa shine daidai to shine Allah madaukakin sarki yace a wannan yinin mutane suna kasuwa zuwa gida biyu faminhum shaqiyyun wa sa'id a cikin su akwai matsiyata wa sa'idun akwai bangare na biyu kuma su ne bangaren mutanen kwarai waɗanda za su dace da samun rahmar Allah madaukakin sarki Allah ya ce fa ammal ladhina shaqu kaga bangaren nan na farko na matsiyata na waɗanda ba su da rabo na waɗanda suka cancanci azabar Allah maɗaukakin sarki fafin nari khalidi na fiha su waɗannan za su kasance a cikin wuta ne khalidi na fiha suna makaddara zama a ciki ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk matsawar kasancewar sama da ƙasa illa ma sha'a rabbuka sai abinda Allah ya so malaman tafsiri suka ce abinda Allah ya so ko abin da Allah yake nufi a nan da ya ce sai abin da Allah ya so shi ne wa'yanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari za su fita daga wuta su shiga aljanna bayan sun kasance a duniya suna da imani amma sun shiga wuta domin ko an shigar da su wuta domin laifi da suka yi domin saɓansu da zunubin da suka gabatar a gidan duniya to za su shiga wuta na zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya kaddara za su zauna a cikin wutan. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Illa ma sha'a rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid, lalle Ubangijinka mai aikata abin da ya so ne, ba wanda ya sai tambaye shi dangane da abin da ya aikata ko ya tsara. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wa amman ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk amma kaga bangare na biyu bangare na wayanda suka bi Allah madaukakin sarki a gidan duniya suka aikata ayyuka na gargari suka bi sakonnin annabawa suka ainihin guje wa san ransu suka bi abin da Allah ya umarce su da shi Allah ya ce su kuma fa fil jannati za su kasance a bangaren 'yan aljanna za su shiga aljanna idan suka shiga aljannar kamar yadda ‘yan wuta za su kasance khalidi na fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk su ma ‘yan aljanna za su kasance a cikin aljanna ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ainihin matsawar kasancewar sammai da kasai illa ma sha'a rabbuka sai abin da Allah madaukakin sarki ya so na shigar da wa'anda kuma aka fitar da su daga wuta sai Allah ya so ne za a shigar da su cikin aljanna Allah ya ce a ta'an ghaira majdud wannan kyauta ce da Allah ya tanadinta wa bayi wanda suka ainihin bayar da lokacin su a gidan duniya wajen bin umarnin Allah madaukakin sarki ghaira majdud kyauta ce wacce babu yankewa gare ta ba ta da iyaka za su ci gaba da cin moriyarta har lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa za a ci gaba da cin wannan moriyar kuma shine ainihin khalidi na fiha za su tabbata a cikin aljanna din kaga anan gurin Allah sai ya kira su da as-su'ada masu ainihin dacewa masu samun katari masu samun rahmar Allah madaukakin sarki to shine malam yake so ya mana bayanin menene haƙiƙanin ma'anar as-sa'ada da ya kira littafinsa cewa khutuwatun ila sa'ada sai ce malam ya ce as-sa'adatu jannatul ahlami wa muntahal amali wannan ainihin dacewar wannan katarin jannatul ahla wato wata aljanna ce ta mafarki wanda kowa yana mafarkin samun rabo ko a duniya ko a lahira musamman na lahira abinda zai tabbatar maka da haka shine ainihin duk wanda ka ji an ce Allah ya sanya mu aljanna sai ce amin ko da a gidan giya ne yana sabawa Allah madaukakin sarki ko a gidan ainihin zina da warwa gidajen lalata ne ko guraren zina ya ji ana addu'a ana Allah ya sanya Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu aljanna zaka ji ya ce amin dan fashi idan aka ce Allah ya sanya mu aljanna zai ce amin kowa da mutumin kirki da mutumin banza kowa yana mafarkin samun sa'ada a lahira yana mafarki na samun dacewa da rahmar Allah madaukakin sarki ko da kuwa yana saba wa Allah maɗaukakin sarki. wa muntahal amali kuma shine makurar al'amal shine buri na bayi ƙarshen burin bawa shine ya samu ran da zai koma ga Allah madaukakin sarki ya koma ga Allah yana halin Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ko da mai laifi ne ko da mai zunubi ne fatansa shine ran da zai mutu ya ainihin tuba don ya samu rahamar Allah madaukakin sarki ƙarshen shugabanci na masu laifi shine fir'auna shi ma lokacin da mutuwa ta riske shi hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin ya kare barnarsa a bayan ƙasa amma yanzu ga tabbas a gabansa abinda annabi Musa yake masa wa'azi a kansa cewa zai riske shi sai yake neman mafita yake neman cikawa da imani don ya kasance daga cikin as-su'ada kullul bashari yanshiduha kowa daga cikin mutane yana rera ainihin magana ko yana rera waƙen samun rabo da dacewa akan harshensa kowa burinsa shine ya samu rabo da dacewa wa qalilun man yudrikuha amma fa kadan ne daga cikin mutane waɗanda za su samu wannan sa'adar kadan ne daga cikin bayi waɗanda za su samu wannan dacewa za su samu wannan babban rabo wa ma ikhtilafil ibadi wa ma'aishihim wa tabayuni wasailihim wa ghayatihim tare da sabani ko sassabawa na bayi wa ma'aishihim da marayarsu wa tabayuni wasailihim wa ghayatihim da bambance-bambancen ainihin hanyoyin da suke bi na cimma burace-buracensu a rayuwa wa gayatihim da kuma makurar ainihin manufofinsu wa tanawwu'i lughatihim wa ajnasihim da kasancewar yarurrukansu mabambanta ne kowa da yarensa inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Allah ya ce lalle mun halicce ku ya ku mutane mun halicce ku min zakarin wa unsa daga namiji da mace shine annabi Adam da nana Hawwa sune wato tushe na kowane mutum da yake rayuwa bayan ƙasa Allah ya ce wa ja'alnakum shu'uban sai muka sanya ku kuka zamanto continent continent yanki yanki a ban ƙasa wa qaba'ila kuka zamanto kabilu daban-daban zaka ga wani bahaushe ne zaka ga wani bafulatani ne zaka ga wani inyamuri ne zaka ga wani banufe ne zaka ga wani berebe ne zaka ga wani babarbare ne zaka ga wani bature ne wani balarabe ne wani fari ne wani yankin su bakake ne wani yankin su wankan tarwada ne kowa da yadda Allah madaukakin sarki ya halicce shi wannan Allah yayi haka ne domin ya nuna muku babu bambanci a tsakaninku domin dukkanku asalinku yana komawa ga mutum biyu ko mutum ɗaya idan aka takura shi ne annabi Adam da kuma matarsa na na Hawwa shi kuma annabi Adam lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya tashi halittarsa ƙasa daban-daban na ɓangarori daban-daban Allah maɗaukakin sarki ya umarci mala'iku suka ɗebo aka ƙera halittar annabi Adam kafin a hura masa rai kenan kullukum min Adam wa Adamu min turab annabi ya ce dukkanku daga annabi Adam kuke da jajayenku da baƙaƙenku da shuɗin cikinku da korayen cikinku da ainihin farare tas Allah ya ce dukkanku daga annabi ya ce dukkanku daga annabi Adam kuke shi kuma annabi Adam daga ƙasa yake to shine Allah ya ce wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wannan bambance bambancen yare da bambance bambancen kabila da al'ada da Allah ya yi mana ya yi mana haka ne domin ana samun ta'aruf bambance wato, wato gane juna wannan ɗan ƙabilar a ko'ina in ya ga ɗan ƙabilarsa zai gane shi wannan mai yare magana da yare kaza a ko'ina in ya ji mai magana da yarensa zai gane shi kuma hakan da Allah ya yi akwai wata hikima a cikin hakan wanda ba za ka gane hikimar da take cikin hakan ba sai ran da wata jarabawa ta auka maka wannan yaren da Allah madaukakin sarki ya halicce ka a kanta ya zama sanadiyar tsirarka daga wannan jarabawa wata rana 2000 2012 ko 13 haka ana tsakiyar boko haram an tura ni tafsiri shekara ta biyu da na fara fita tafsirin uh, azumi kenan an tura ni tafsiri adamawa da na je adamawa sai aka tura ni garin ganye ganye kuma lungu ne sosai duk wanda ya san yankin ya san lungu ne daga adamawa ake ɗaukan hanya a sauka ƙasa ba hanya sosai mai kyau a gurin a lokacin muna tafiya ga ƙarancin shekaru ga ƙuruciya ina zaune a gaban mota ga gemu lokacin ana tsakiyar boko haram so du mai ƙarancin shekaru da ya sifantu da addini a lokacin abin tuhuma ne ha muna zuwa wani checkpoint ina zaune a gaban mota sai soja ya ce in sauka ya ce sauka ina sauka ya ce mai mota ya ja mota sai tafi na yi ɗan tiris sai mun tsawa da ya doka mun tsawa sai na sauka jikina yana rawa ina sauka mai mota ya yi ƙoƙarin jan mota tun da umarni ya bashi ina sauka sai na ji shi ya kunna kiɗa a wayarsa yana sauraron kiɗa kiɗar kuma da yarbanci ake yi ina sauka sai na gaishe shi da yarbanci ina gaishe shi sai jikinsa ya sanyi ce ina za ka je ina za ka je a wannan lungun ba ka san halin da ƙasar take ciki ba ba za ka zauna a garinku ba in ce zan je ni aikin wa'azi ne da dawa ya tsaye da direba ya ce ɗauke shi ku tafi kafin na tafi ya ce wannan magana da kai da yaren da nake ji shine silar tsirarka daga sharrin da zan iya ƙulla maka da na hau mota sai na gode wa Allah an ce ashe babu wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa bawa da babu wata hikima a cikinta. Saboda haka ka gode wa Allah maɗaukakin sarki a kowane hali ka samu kanka, a kowane jinsi ka samu kanka, a kowace ƙabila ka samu kanka babu ƙasƙantacciyar ƙabila a cikin ƙabilun da Allah ya halitta. Sai Allah a gaba ya ce, Inna akramakum inda Allahi, ƙakum. mafi karamcinku da ɗaukaka da matsayi a gurin Allah shi ne wanda ya fi ku tsoron Allah madaukakin sarki. Ashe samun sa'ada a gurin Allah ba shi da alaƙa da yarenka, ba shi da alaƙa da yankin da ka fito, abin da zai sa ka samu sa'ada a gurin Allah shi ne mai abin da ka ƙunsa a cikin zuciyarka na ainihin imani da Allah madaukakin sarki. To shi ne Malam ya ce tare da bambance-bambancen yarukan mutane, وأجناسهم da jinsinsu wa ma'aftiraqi masharibihim wa tumuhatihim tare da rabe-raben wato mashayansu da kuma ainihin girman buri da ke cikin zukatansu illa annahum muttafaquna ala talbi sa'ada tare da haka dukkan mutane sun hadu dukkansu sun hadu a guri daya wajen neman dacewa wanda yake ba musulmi ba shi ma iya abin da ya bayyana a gare shi wannan addinin da yake shi ne sanadiyar abin da zai sa ya tsira wanda yake bautan gunki wani iya abin da ya bayyana gare shi kenan akwai wa'anda gaskiya ta bayyana gare su amma suka ki amma akwai wa'anda suna aikata abin da suke yi na bautan wani Allah hakan shi ne abin da zuciyarsu ta gamsu cewa idan suka mutu za su samu sa'ada ai shiryarwar a hannun Allah madaukakin sarki yake laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa man yudlil Allah fama lahu min had wa lan tajid lahu waliyan murshida ashe kai da Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai kake kan gaskiya ba gadara zaka yi ba ba ainihin kallon hadirin kaji zaka yi wa'anda ba sa cikin matsayinka ba godewa Allah zaka yi sai kai aiki su ma kuma kai addu'a Allah shiryar da su malam ya ce illa annahum muttafaquna ala talbi sa'adati sai dai mutane sun hadu akan cewa duk suna buƙatar samun dacewa litawajju'ihim min makabadati alhayati wa alamiha domin zafi da suke fuskanta min makabadati alhayati na daga wahalhalun rayuwa wa alamiha da radadin rayuwa wa tama'ihim fi hayatin sa'idatin haniya da kuma kwaɗayinsu cikin neman samun rayuwa wacce take mai daɗi wacce take mai kwanciyar hankali a ciki la ahzana fiha wala humum rayuwar da babu bakin ciki a cikinta babu kuma damuwa walawalu sa'adati minhatun minar rahmani samar da wannan ainihin sa'adar samar da wannan jin daɗin samar da wannan dacewar minhatun minar rahman kyauta ce daga gurin Allah madaukakin sarki ya habu hali man ya sha'u min ibadihi wanda yake ba da kyautar yake miƙa kyautar ga wanda ya so ya ga dama a cikin bayansa faminhum man yan'amu min janaha fi janaha a cikin bayi akwai waɗanda za su ni'imtu wajen cirowa wannan sa'adar ciro jin daɗin janaha aljana shine cirowa wajen aljannataini da abin cira na aljannatai guda biyu da ‘yan aljanna za su na cira danin a kusa yake da sun miƙa hannu za su cire shi. To, akwai waɗanda za a ni'imtar da su da ba su wannan sa'adar a kusa da su za su na jin daɗinta suna amfana da ita, wa minhum man yuhrimuha wa ya'ishu fi amaniha. Akwai kuma cikin bayi wanda za a haramta masa samun sa'adar sai ya rayu a cikin burin samun sa'adar amma ba zai same ta ba a gidan duniya. haka nan a lahira ma ba zai same ta ba malin yace wal muwaffaqu minhu man hudiya ilaiha wanda aka datar da shi wanda ya samu dacewa shine wanda aka shiryar da shi zuwa ga as-sa'ada fasalakaha wa khata ilaiha ya bita sannan ya tattaki zuwa gunda take wa amila laha kuma yayi aiki domin ya same ta din وجانب ما يضادها مما يجلب له الشقاء الشقاء كما ينسنتي dukkan abinda yake kishiyantar as-sa'ada katari mimma yajlubu lahu ash-shaqa na daga cikin abubuwan da ka iya jawo masa ainihin tsiyacewa da rashin rabo wannan shine a takeice abinda ake nufi da haƙiƙa wato haƙiƙanin sa'ada akwai sauran lokaci malam sai ya ce tunda mun san menene ake nufi da sa'ada yanzu ya ce aina ajidu sa'ada to a matsayinka na bawa a matsayinka na mumini a matsayinka na musulmi ya kamata ka yi bincike tunda ka ji menene sa'ada ka ji burin mutane akan sa'ada tare da cewa ba kowa ne zai same ta ba to kai ya za a yi ina ne in ka je za ka samu wannan sa'adar da ake magana ina ne in ka je za ka dace da sa'ada Malam ya ce, Zanna ba'adun nasi, anna sa'adata fil mali wa tsara. Hakika, wasu mutane suna tsammanin cewa jin daɗi da dacewa ko katari ana samunsa ne a cikin dukiya wa tsara da kayan jin daɗin rayuwa. Wasu shi ne iya tunaninsu, in aka ce wane ya dace, iya tunaninsu shine ya samu manyan kuɗi kuma ya tara abubuwan jin daɗi da more rayuwa wa minhum man tawahamaha fil mansabi wal ja a cikin bayi akwai wayanda suke wahami suke tsammani cewa samun dacewa yana cikin mutum ya samu wani wani matsayi a rayuwa wal ja ko kuma ya ainihin samu wata ɗaukaka ومنهم من طلبها في تحقيق الأمان المحرمة أتكين باي أكوي وإن سكي نيمن تبتد كو سكي نيمن سعادة تكين تبتد وسبورة تبورة وإن سكي نحرام ما ليتي والخلق في سعي حثيث لليلها باي حلتون الله سنة تفيا تفيا نسوري أكما هنيوي دبن دبن لنيلها دومن سام سعادة ده. وفي جد وتشمير لتحصيلها كما سنا قوكري سنا عينهم كي كومو دومن ستبتد دا سن سامو سعادة fa min mudrikin laha wa min mahrumin minha a cikin mutane akwai wanda za a dace ya samu kansa daga cikin wa'anda suka samu sa'ada wa min mahrumin minha a cikin bayi kuma akwai wa'anda za a haramta musu samun sa'ada wa min ba'isin shaqiyyin tawahhama sa'adata ala ghairi haqiqiha malai yace a cikin bayi akwai wanda yake mai wato marashin rabo wanda yake da tsananin bukatar shiriya wanda yake wahamin cewa wato samun sa'ada ala ghairi haqiqatiha yana tunani ga gun da ake samun sa'ada shi kuma tunaninsa yana bashi wani guri daban fa'asara duniyahu ala dinihi sai yake fifita ainihin a duniyarsa akan addininsa yake fifita duniya akan lahira wa hawahu ala akhiratihi kuma yake fifita sarransa akan ainihin lahirarsa fajanal wahama wal hamma shi maimakon ya samu sa'ada sai ainihin ya tsinki ko ya tsinci alwahama wahami walhamma da damuwa wa kabadal ma'ishata wa qasal ahzan ya ainihin fuskanci tsananin rayuwa sannan ya fuskanci ko ya haɗu da tsananin damuwa da bakin ciki wal haqqu mala yace abin da yake na gaskiya anna sa'adata cewa sa'ada lan tunala illa bi taqwallahi ba a taɓa dacewa da samun sa'ada sai da tsoron Allah maɗaukakin sarki, wa bi ta'atihi da yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya, wa ta'ati rasulihi da yi wa annabinsa biyayya, sallallahu alaihi wasallam, wa bil bu'di anil ma'asi wa sayyi'at, kuma ana samun sa'ada ne ta hanyar nisantar sabo da munanan ayyuka, qala subhanahu wa ta'ala, Allah wanda ya ɗaukaka, ya tsarkaka yana cewa, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا كو عند كوكاي إيماني كجي tsoron Allah ku faɗi magana magana wacce take ta daidai idan kuka yi haka yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku zunubanku wa man yuti'i Allah duk wanda ya biyayya wa Allah wa rasulahu yayi biyayya wa manzon Allah faqad faza fawzan azima wannan hakika ya dace ya rabauta faƙad sa'ida sa'adatan azima wannan hakika ya dace wato da samun rabo rabo mai girma qala shaykhul islam babban malamin musulunci yake fada ibnu taymiya yake cewa al-imanu billahi wa rasulihi imani da Allah da manzonsa huwa jima'u sa'adati wa asluha shine matattarar dacewa kuma wa'annan guda biyun su ne asalin abin da idan mutum ya rike su zai samu sa'ada falhayatu malam yace kaga rayuwa wa ma fiha min mata'in da abin da yake cikin rayuwa na jin dadi la sa'adata fiha bila taqwa babu jin dadi a ciki idan babu taqwa babu bin Allah qala sha'ir wani mawaki yana fada shine hudaya a cikin diwaninsa yake cewa walastu ara sa'adata jam'a malin ni fa bana ganin dacewa bana ganin katari bana ganin rabo cikin a ce mutum a ce ya tara dukiya a ce wanda ya tara dukiya kawai ya shine ya dace yace ni ba haka nake gani ba ta wannan mahangar nake ganin in an ce mutum ya dace ba walakin at-taqiyyu huwa as-sa'idu sai dai as-sa'idu huwa at-taqiyyu wato wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki shi ne yake samun kansa a cikin as-su'ada fala yace fa taqwallahi khairu zadi dhukhran kun ga tun tsoron Allah nan shine mafi alkhairin wato guziri da bawa zai yi wa kansa tanadi wa inda Allah lil atqa mazidi wa inda Allah mazidun lil atqa wato a gurin Allah madaukakin sarki wa'anda suka bi Allah suka ainihin yi takawa za su samu ƙari akan tanadin da ya yi musu nan za mu takaita abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ya tara mu cikin lada kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana akan wannan salo wannan malami ya rubuta wannan littafi kuma za mu ci gaba da shiga muna jin wato tsari mai kyau da malamin ya yi wajen rubuta wannan littafi wanda in muka bi su insha Allah za mu samu dacewa littafi ne mai daɗi ƙwarai ya tsara shi tsari mai kyau kuma idan aka bi za a samu nasara da dacewa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu da alkhairinsa abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ya tara mu cikin lada kuskure Allah ya gafarta mana sallallahu wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين